إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أولي الفضل والعلم والانقياد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد وعد الله المنفقين أجرا عظيما وخلفا وأوعد الممسكين لأموالهم عن الخير عقبا وتلفا أيها الناس اتقوا الله حق تقواه وارحموا عباده تفوزوا بثوابه ورضاه قال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين وقال تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا وقال صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملك إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط ممسكا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا رواه البخاري أيها الغني الذي عنده فضل من رزقه وماله عد على أخيك المعدم وترفق لحاله فالراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أخرجه الترمذي ارحموا إخوانكم الذين قلت أموالهم وكانوا في ضيق العيش والفقر حتى اختلت أمورهم وتضعفت أحوالهم ارحموا أناسا كانوا بالأمس أغنياء واجدين فأصبحوا من كل ما يملكونه معدمين ارحموا أناسا أصابهم الجهد والفقد والضراء يرحمكم الرحمن في حالة السراء والضراء أيها المؤمنون ألا تثقون بوعد من لا يخلف الميعاد ومن ليس لخيره وفضله نقص ولا نفاس فإن الله وعد على الإنفاق الأجر ومضاعفة الثواب ومدافعة البلايا والنقم والعذاب بالخلف الآجل في المال والبركة في الأعمال ووعد بفتح أبواب الرزق وصلاح الأحوال فكونوا بوعده واثقين وببره طامئين فالقليل من الإنفاق مع النية الصالحة يكون كثيرا وينيل الله صاحبه مغفرة وأجرا عظيما وأخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل العظيم وقال صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشك تمرة أخرجه البخاري ومسلم لا يتصدق أحدكم من ماله من ساء بره من ساء شعيره من لقمة طعامه أين أهل الرحمة والشفقة وأين من يقتحم العقبة قال تعالى وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسقبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة عباد الله لقد قلت رغبتنا في الخير فما يؤثر فيها تشويق ولا ولا تحذير أين نحن من أهل الصدقة والإحسان الذين حنوا بما في قلوبهم من الرحمة على نوع إنسان يسارعون إلى الخيرات وإخراج المخبوءات ويفرحون بالمال الذي يدفعون به الحاجات والضرورات وأولئك الذين حازوا الأدر والثواب الجزيل وسلموا من العقاب والعذاب الوبيل فليبشروا بالخلف العاجل من المولى الجليل وبالبركة في أعمالهم وأعمارهم والخير الجميل قال تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور عباد الله فاتقوا الله تعالى وأطيعوه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون قال تعالى وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير عباد الله وجاء في الحديث أن العبد إذا مات قال الناس ما خلف وقالت الملائكة ما قدم أخرجه البيهقي في الشاب وأخرج البخاري والنسائي عن عبد الله بن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر هذا لفظ البخاري عباد الله بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الجواد الرؤوف بالعباد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين amma ba'ad bayan haka ɗan uwa wannan mu ta yau muna sha biyar ga watan sha'aban shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida hijiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma ya dace da sha hudu ga watan biyu shekara da dubu biyu da ishirin da biyar huɗuban mu ta jawo hankali ne a wannan gari mai albarka na garin Soba akan mahimmanci da falala na abin da ya shafi ciyar da dukiya. ciyar wannan na wajibi ne na zakka ne ko nafila ne ko taimakekeniya ne tsakaninka da 'yan uwanka ko kuma abin da ya shafi waƙafi da zaka tana zama kanka ko da bayan mutuwa ne ko shakka babu abin da ya shafi ciyar da dukiya Allah ya yi alƙawari ga masu ciyar da dukiya ya yi musu wani alƙawarin gwaggwaɓan lada mai girman gaske sannan kuma ya sake ya yi gargaɗi ga wanda suke kama dukiyoyinsu suke taskata dukiyoyinsu akan ba sa ciyarwa akan akwai hasara da taɗewa a cikin dukiyarsu ko shakka babu ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah ku sani abin da kuka ciyar Allah ya kwaɗaitar zai kuma muku sakamako a cikinsa Allah maɗaukakin sarki ke cewa wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin ku sani duk abin da za ku ciyar na dukiya Allah ya ce min shay'in na kowane abu ne ko yaya yake kuka ciyar da dukiyanku Allah ya fa huwa yukhlifuhu shi zai ninninka muku abin da kuka ciyar wa huwa khairur raziqin shine fiyayyen masu mai arzikta bayinsa shine wanda yake azurta bayi Allah ya sake yake cewa idan kun ciyar ku sani ba ku ma wani gata bane kanku kai magata yace wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin duk abin da kuka ciyar don kawunanku na wani dukiya ku sani ta jiduhu inda Allah za ku same shi a taskace a wajen Ubangiji Allah zai ba ku sakamako a cikinsa. Allah ce zai ba ku huwa hairan zai ba ku mafificin abin da kuka ciyar sannan kuma mafi girman lada. Imamu Sa'adi babban malamin masu tafsiri a wannan zamani da yara suke kimanin wajen shekaru 24 yanzu kuma kamanta haka Allah shi mashara ma cikin tafsirin sa tafsirul Karim Rahman yake cewa da Allah cewa ma anfaqtum min shay'in yace nafaqatun wajiba ciyarwa ce ta wajibi ma'ana zakka ne ka fitar ko ku ka ciyar da ƴaƴanka ne ko matanka ne wanda yake wajibi ne a kanka aw mustahabba ko ko ciyarwa ne wanda aka kwadaitar na sunnoni misali taimakekeniya ala qaribin ga dan uwanka ne na kusa aw jarin ko makwabci ne aw miskin ko wani talaka ne ka ciyar da shi aw yatim ko wanda yake maraya ne ko makamantan wannan ka sani duk wanda ka bashi dukiya ka ciyar da shi ka sani fa huwa yukhlifuhu Allah ce shi zai ninninka maka wannan abin da ka ciyar ina fatan mun gane ya ku bayan Allah kar ku yi tsammanin cewa ciyar da dukiya yana tauya arziki ne ko yana rage dukiya ne Allah ya yi alkawarin zai ninninka dukiyar ne abin da ka ciyar din sannan kuma shine wanda yace yake shimfiɗa arziki yake shimfiɗa dukiya da wadata ga wanda ya so shine fiyayyen masu azurta bayansa don haka duk mai neman wadata da mai neman arziki ya ku bayan Allah ka nemi arzikinka a wajen Allah ne ku bi sabubba wanda Allah ya sanya su wanda zai zamanto mutum zai samu arziki ninki Allah ya alƙawarin zai ninnin kama wanda suka yi hadisi ya inganta hadisin Imam Bukhari Allah shi mishi rahama yake ta manzon tsiya mun tana tabbata gan shi na cewa ma min yawmin babu wani rana babu wani wani yini yusbihul ibadu da bayin ubangiji za su wayi gari illa malaka ne yanzu lan face akwai an san mala'iku guda biyu da suke sakkowa daga sama. Kullum duniya daga kecewar alfijir zuwa faɗuwar rana mala'ikun nan za su sakko ɗayansu fa ya ƙula a haduhuma ga abin da ɗayansu zai dinga cewa Allahumma a'aɓi mumfikan khalafa ya Allah duk mai ciyar da dukiya duk mai fitar da zakka mai bara nafila mai taimakon gajiyayyu ko marayu ko wanda ba su da shi ya Allah duk wanda ya ciyar da dukiyar shi a'aɓi mumfikan khalafa ya Allah ka ninnin kama mai ciyarwa wa yake wannan addu'a mala'iku ne wa yaqul al-akhar shi kuma dai ya tawa Allahumma a'aɓi mumfikan talafa ya Allah duk wanda ya tara dukiyar shi ya taskata dukiyar shi ya Allah ka sanya hasara da taɗewa a cikin dukiyarsa ba wani yini in ji manzo Allah ce face daga huduwar rana zuwa faduwar rana kullum sai mala'ikun nan guda biyu sai sun fatso duniya suna addu'a ga bayi masu ciyarwa Allah ya ninninka musu arzikinsu. Wanda kuma suka taskace dukiya suka ce ba za su ciyar ba suna rowa suna koro suna musu addu'an taɗewa da halaka da hasara a cikin dukiyarsu. Ya Allah ka kare mu. Ya kuma wadata wanda Allah ya musu falala daga cikinmu. Mu sani wannan falalin da Allah ya mana na dukiya ne, na abin da za ka iya yi ne, ka tattali wani abu da za ka iya taimakon wani ɗan uwanka ko gajiyayye ko wanda bai da shi ka tausasa mashi halin da yake ciki ba don kuma saboda da Allah ya alƙawari yace arrahimuna yarhamuhumur rahman masu tausayin bayi masu jin kan bayi Allah zai ji tausayin su Allah zai tausasa musu ya ku bayin Allah ba ku san Allah ya tausasa muku ne manzo Allah yake cewa irhamu man fil ardi ku tausaya ma wanda suke bayan ƙasa yarhamukum man fis sama Allah da yake sama zai tausasa muku zai ji kanku ko shakka babu ya ku bayan Allah mu tausasa mu wadanda suke gajiyayyu ne a cikin mu wanda a wasu zaka samu a jiya da shekarun jiya suna da wadata irin namu ko sun fi mu amma yau ta sa yanayi ya canza zaka samu wani wanda yana da abin da zai iya ci ya sha ko makamantan wannan amma yau kuma rayuwar ta canza ya shiga cikin talauci cikin kakanikayi cikin kunci talauci ya mishi daurin minti daidai lokacin kuma za ka samu ga 'yan uwa ga makwabta suna cikin wadata ya ku bayan Allah ku yi iya kokari waɗanda suka shiga halin damuwa da kunci mu sanya musu farin ciki a cikin zuciyarsu mu taimaka musu da abin da za su yi rayuwa da shi idan muka yi haka ko shakka babu mu ma Allah yayi alƙawari zai tausaya mana wanda suka zamanto suka samu cikin fari kila sun yi shuka sun samu karayar arziki ko kuma ana cikin kasuwanci an samu karayar dukiya ko kuma yanayin rashin lafiya ko talauci ko makamantan wannan ya ku bayan Allah ku tausaya bayi idan ku haka wanda ku tausaya musu kuma Allah zai tausaya muku lokacin da ku shiga cikin halin tsanani wannan alkawari ne ya ku bayan Allah ku gaggata alkawarin Allah Allah baya saba alkawari ko yana sabawa alkawarin Allah gaskiya ne idan ya faɗa haka yake shi ne a wajen shi yake da taska taskar da ba ta karewa kuma ba ta raguwa lalle ko shakka babu alkawarin da Allah ya cewa duk masu ciyar da dukiya Allah ya alkawarin zai ninninka musu lada sannan kuma ya ninka musu abin da suka yi wallahi tallahi wannan abin gaskiya ne masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha makwatankwacin masu ciyar da dukiya akan tafarkin Allah akan tafarkin Allah suna yi don yardan Allah na wajibi ne na sunnoni ne na mustahabbi ne na taimakekeniya ne suna wannan Allah ya ce kwatankwacin zanganniya ne guda ɗaya kamar a ce ka ciyar ko ka shuka ta a cikin ƙasa ka sa masara ɗaya ɗaya zai fito maka ba ɗaya zai fito maka ba ka masara habbatin ambatar saba'a sanabil da ta tashi fitowa ta fitar da zanganniya guda nawa bakwai sai ka sa ɗaya ne amma sai ya fito maka da guda nawa bakwai a kowane bakwai ɗin nan kuma gashi nan kuma ya fitar da guda ɗari nawa ke nan kama ɗari bakwai ka ba da ɗaya ka samu ɗari bakwai wannan ninkin hankali zai ɗauka in ba Allah ba wa zai maka wannan na nan gidan duniya kenan wanda Allah ya maka alkawari za ka samu a nan wanda za ka samu kuma a gobe kiyama ya fi wannan lallai a cikin ciyarwa akwai wani ninkawan arziki ciyarwa baya kawo wa talauci sai dai kawo bunƙasa arziki ka kyautata niyya ka yi dan Allah daga cikin falalin da yake cikin na ciyarwa yakan tunkuɗe ma bayi bala'i da musibu da azaba a nan gidan duniya kila Allah yana nufin wata bala'i za ta same ka sanadiyan sadaka da kaciyar ko zakka ko tanafila ko taimakon wani sai Allah sai tunkuɗe maka wannan musiba din nawa ne da yawa Allah yakan zamanto yakan tunkuɗe mana musibu saboda sadakar da muka yi ba mu sani ba kila Allah ya kaddara za ka tafi yanzu a mota Allah ya kaddara idan tafiyar za a yi accident ne a ciki mutum zai karya wuya da karya wuya kuma akwai sauran rayuwa ai an tafi kenan to ka kira sadaka ka bayar ka taimaki wani sai Allah ya kalli wannan abin da yi sai ya sauƙaƙa maka wannan musiba hadarin da zai same ka sai zama to kawai sai ya tsaya akan motar ka fito salin ahalin a ce duk abin nan da ya faru ka ga yadda motar ta yi a ce ba abin da ya same shi karka mamaki wani abu ne da ka ciyar saboda Allah kai ka ma manta da shi sai Allah ya tunkuɗe maka wannan musiba din to a wajen ciyarwa akwai tunkuɗe musibu da azaba da Allah yake ba bayansa a nan gidan duniya haka nan kuma gobe kiyama ma akwai azaban da Allah zai iya tunkuɗe maka sanadiyar shiga wuta sai zama to abin da kai da sadakar sai zama to Allah sai ya baka sakamako a cikin shi bacin kuma abin da ya alkawari zai ninka maka na dukiyan a nan gidan duniya a lahira kuma haka zai kasance yi alkawarin buɗe ƙofofin arziki ga dukkan wanda ya ciyar da dukiya cewa dukiyar da ka ciyar ba zai zama to ya zama to kayan hasara bane ba hasara ne kai ba arziki na nan zai biyo baya ya ku bayan Allah ku sakankance ku yadda da alkawarin Allah Allah baya saba alkawari mu yadda da abin da ya mana mana ya mana alkawari mu bayar da dukiya ko dan kankani ne kake da shi yi kokari ka ciyar ka kyautata niyya abin da ake so lokacin da zaka bayar me yawa ne ko kaɗan ka sanya ikhlasi ka yi dan Allah sai ya zamanto lokacin da ka nemi wannan sai Allah sai ya zamanto ya maka aikin gafara ya ninninka maka sai ya zama to ta inda baka yi tsammani ba sai ya baka abin da baka yi tsammani ba kamar yadda hadisi cikin Bukhari da Muslim ya tabbata hadisi Abu Hurairah Allah shi kara masa yadda manzo Allah ya ce wanda ya bada sadaka kwatankwacin ka ce mudu daya na dabino amma ka sharadi min kasbin tsayyib dukiyarsa ta halal ya ciyar halal malak kuma Allah wala ya qabalu Allah illa tayyiban Allah bai karba abu sai mai tsafta sai tsaftatacce yace fa inna Allah yataqabbaluha bi yamini Allah zai karɓi wannan sadakan da bawa ya ciyar da hannun damansa wakilta ya rihi yaminin ko duk hannun Allah dama ne sai Allah ya karɓe ta ya juya ta ya raine ta ya raine ta ya raine ta yace hatta ta kuna masalan jabal azim sai ta kasance kwatankwacin katin dutse mai girman gaske dan sadaka ne kai shi dan kankani da mudin dabino ko dabino ɗaya ko makamantan wannan amma sai zamanto Allah sai ya karba maka ya dinga rainan sai ya raine ta lokacin za ka gani sai gashi ya zama wani katin ginshikeken da me yake da suna dutse kana mamaki ina ka samu Allah ya raine ta saboda mene kyakkyawan niyyan da kai shi yasa manzo Allah ya kudi su da mita mana ittaqun nara walau bi shiqqi tamra ku ji tsoron shiga wuta ku kare kanku daga fada wuta ko da da tsagin dabino kake da shi guda ɗaya ne kake da shi ka ci rabi ka tsaga rabi ka ba ɗan uwanka rabi ba za ce ku yi ƙoƙari ku kare kanku daga faɗawa wuta ina fatan mun gane ya ku bayan Allah masu dukiya a cikin mu su yi ƙoƙarin bayar da zakka su yi ƙoƙarin bayar da taimakekeniya tsakanin su wanda suka zama to suka fitar da abin noma tun daga lokacin wa atu haqqahu yawma hasadihi ai ƙoƙarin ana fitar da abin noma a fitar da haƙƙin Allah a ciki, a taimaki gajiyayyu a ciki, baka san me Allah zai ninninka maka wasu sanadiyan wannan. Ya ku bayan Allah, kar mu zamanto irin rayuwar da muke ciki a yau. Ɗayan mai zamanto ya ci ya ƙoshi, amma ga ɗan uwansa musulmi ya bayi gari yunwa, tun daga hudowar rana har faɗuwar rana, amma ya rasa abin da zai iya ci. Amma ga ‘yan uwa suna jujjuya cikin ni'ima, cikin wadata, cikin jin daɗi, amma ɗan uwansa bai da komai. Ina tausayi, ina jin kai tsakaninmu. shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa wa ma adraka mal aqaba fakku raqaba aw it'amun fi yawmin zi maskaba yatiman za maqraba aw miskinan za matraba Allah ce me ya sanar da kai me ce ce hanya mai tsananin wahalan bi hanyar da ba ta da daɗin bi sai ya ce fakku raqaba ta wuyayi ma'ana kana da dukiya ka je ka siya bayi ka yanta sai yanzu ana yin wannan babu shi yanzu ma'ana ka cire dukiya ka je ka siyo bayi ka yanta su fi sabilillahi ko in ba nan fa ba aw ibamun fi yawmin zi masgaba ko ciyarwa a wani yini ma'abociyar yunwa da ake cikin halin kakanika yi talauci ya dawo mutane abinda mutum zai ci da kyar ka ciro dukiya ka ciyar ka ba da abinci ka ciyar ga wane yatiman za makaraba wanda yake maraya ma'abocin kusanci kila ɗan uwanka ya rasu ya ba maka ƴan uwa marayu ko makamanta wannan akai akai shekara ta yi sau ɗaya sau biyu a shekara ka cire kayan abinci ka ba su dukiya ka taimake su da shi au miskinan za mata raba ko kuma wanda yake talaka ne wanda yake ma'abocin ne ne ruɓanya da ƙasa talauci ta mishi ɗaurin minti ya rasa yanda zai yi kai kana da wadata yi ƙoƙari ka cire dukiya ka bashi idan kai haka irin waɗannan bayan Allah wajen ba da sadaka ɗin nan da kyautata ma bayan Allah sai ya zamanto Allah zai sanya karɓuwa a cikin zuciyarsu sai kuma ya zamanto bayan haka kuma Allah ya musu alƙawarin gwaggwaɓan lada sannan kuma zai tseratar da su daga azaba mai na wulakanci zai zamanto ran tashin alƙiyama kenan wannan bishara ne da Allah ya yi a nan gidan duniya wanda za a same ta da albarka a cikin rayuwarsu da kuma cikin abin da za su fuskanta na lahira kenan Allah ce innal ladzina yatluna kitaballah lallai waɗanda suke karanta alƙur'ani kenan wa aqamu salata suke tsaye da sallah wa anfaqu mimma razaqnahum suka ciyas daga abin da muka azurta su daga arzikin da Allah ya baka sirran wa alaniya suna yi a ɓoye suna yi a bayyane yarjuna tijaratan lan tabur suna fata da kwaɗayin samun lada kasuwancin da ba za ta yanke ba wata kasuwanci ne ba za ta yanke ba ba hasara a cikinta kasuwancin da ka kulla tsakaninka da wane mahaliccinka wallahi ba za ta yanke ba ba hasara a ciki ko me kai za ka samu mu ne za mu kasance yi mu mu rashin gaskiya mu yi kaza amma Allah da ya ce ka ciyar zan baka idan kai ka kulla wata kasuwanci da ba ta taɓa yankewa ba Allah ta liwafiyahum ujurahum domin Allah ya cika musu ladan su wa yazirahum min fadli ya ƙara musu kuma daga falalansa innahu ghafurun shakur lalle Allah shi mai gafara ne sannan kuma wanda ya tantance ne a gode mashi dama baka yi ba ya ɗauka ya baka haka ne ko ba haka bane ya wadata ka ya maka arzikin ya maka komai sai kuma lokacin da ya ce yi in ƙara maka sai kuma ya kasa maka ba zai yiwu ba mu ne ya kamata mu samu tabbaci da yaƙini cewa ubangiji shine zai wannan ya ku bayan Allah mu ƙara tsoron Allah mu bi ubangijinmu ba don komai ba ya yi kira ga masu imani ya ce su ji tsoron Allah kowace rai ta duba ta ga mai ta aikata don gobe ba gobe asabar ba gobe yaushe gobe kiyama ya ayu halin amana ta kullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighat kowace rai ta duba ta ga mai ta aikata don gobe kiyama me zaka je ka taras ba dai mun ga duniya ba dole za mu batta haka ne ko ba haka bane mun shirya ko ba mu shirya ba sai Allah ya sake cewa wattaqullaha ku ji tsoron Allah fa inna Allaha khabirun bima ta'malun Allah mai bada labari ne ga dukkan abin da kuke aikatawa a gidan duniyar nan sai ya takanta ma kowa da abin da yayi ran kaza ga watan kaza ka ce kai kaza Allah zai bada labari ya taskace maka sakamako ka hana kai kaza zai fada kuma ya ku bayan Allah Allah yake cewa ku ciyar daga abin da muka sanya ku zamanto halifofi a kansa muka ba ku kula da shi arzikin nawa ne ne na Allah ne kai a matsayinka da Allah ya baka ya baka ne ka zamanto mai monitorin mai supervision wannan arzikin da dukiyar inda ya ga dama sai ba wani ba kai ba to ya baka ne domin ka kula da shi sai yace to tunda ya baka yace to ku ciyar daga abin da muka sanya ku zamanto alifofi a cikin sa yace waɗanda suka yi imani daga cikin ku za a samu suna ciyarwa daga wannan dukiya din sannan Allah ya ce ya musu alƙawarin samun lada wanda yake mai girman gaske ina fatan mun gane hadisi ya tabbata manzo Allah yake cewa bawa idan ya mutu ba an zo an rayuwar ba ai za a bata ko an shirya ko ba a shirya ba abinda mutane su dinga cewa ma khallafa wani me ya bari ne me ya abinda aka yi tana za yi tana za duniya me ya ban ma magada ne me ya bari ne wa qalatil malaika su kuma malaiku lokacin da aka zo suka zarar suna cewa ma qaddam me ya kai me ya tana zama kai shi ya kai lahira ma'ana abin da ya bari a duniya ya bar shi a nan, idan ka kai lahira ka yi mai kenan, ka yi guziri ka yi tare ne. Kina mun gane magana, shi ya sa manzala san sarai ke cewa ayyukun malu warisi ya habbu ilaihi min mali waye a cikin ku dukiyar magadansa za ta fi soyuwa zuwa gare shi sama da dukiyarsa a ce abin da zaka bamma magadanka su gada a duniya shi ka fi so sama da wanda kai ne kake son zaka amfana da shi sabis ka ya manzo Allah ma minna ahadun ba wani a cikinmu illa maluhu a habbu ilai dukiyansa ne ta fi soyuwa zuwa gare shi ba abin da zai ban mu wasu ba sai manzo Allah ya fa inna malahu ma qaddam dukiyanka wanda ya ta amfane ka ka ganta wanda ka gabatar da ita ka ciyar da ita ka kai ta lahira kafin ka zo to ita ce taka wa malu warisihi ma akhar dukiyan magada kuma shine wanda ka bari anan da gidaje da motoci da kaza a rabawa magada wannan ba naka bane ka ban masa ya fi sharholiya ne a ciki kai kuma wanda kai aikin alkhairi ka ciyar din to shine zai zama to naka din shi yasa Umar dan Khattab Allah shi kara masa yadda wani lokaci ya wuce baki algarqad makabarta na mumine a garin Madina sai ya ce assalamu alaikum ahlul qubur amincin Allah ya tabbata gare ku ya kuma abota wannan kaburbura akhbaru ma indana labarin abin da yake wajen mu da muke raye anna nisa'akum qad tazawwajna matayen da kuka bari a nan kuka aura sun auru an sama zadan daban ba ku ba suna wani shaholiya da suna jin daɗi ne yanzu wa diyarakum qad sakanat gidajen da kuka bari a nan wa'ansu ne yanzu suka shigo suke zama a ciki ba ku ba wa amwalukum qad qusimat dukiyoyin da kuka bari an raba su ga magaja fa ajabahu wato suka ce sai suka ji wani kururuwa daga kabarin ya ansa masa sayyidina umar yace ya ibn khattab ya kai umar dan khattab akhbaru ma indana labarin da yake wajen mu da muke kwanta a nan anna ma qaddamnahu wajadnahu kowanne a cikin duk abin da mutum ya aikata na alkhairi domin ya samu a lahira muna kabarin nan kowa ya ga abin da ya aikata wa ma anfaqnahu faqad rabihnahu duk abin da muka ciyar na dukiya kuma wallahi mun gariban da muka samu ba mu hasara ba wa ma khalafnahu faqad khasarnahu abin da muka bar shi a duniya mun yi hasara wannan ba mu ga komai a cikin shi ba shi yasa wani malami ke cewa qaddil li nafsika qabla mautika saliha kai ma aikanka aikin alkhairi tun kafin mutuwa ta zo ta riske ka wa amal kai aiki falaysa ila al-khulud sabilu babu tawwama a cikin nan gidan duniya din tsaya kai ma kanka aiki idan ka mutu kar kai tsammanin wani zai maka wallahi babu wanda zai maka don haka tsaya ka gina ma kanka wani abu na alkhairi zakka Allah ya baka dukiya ne noma ne kai tumaki ne fitar da haƙƙin Allah kar ka yadda a ce ka je akwai haƙƙin Allah da ya ce a fitar baka fitar ba sadaka ne na nafila taimaki gajiyayyu marayu wanda ba su da shi ƴan uwa na kusa da na nesa tallafa musu in ka mutu za ka je ka ga wannan abin a lahiranka. Kila mun gane magana, kar ka yi sakaci ka ce wani zai maka, wallahi babu wanda zai maka idan baka yi shi ba kai ne za ka amfana kuma kai ne baka yi din ba. Saboda haka kai ne za ka yi bakan ka tanaji. Shi yasa yake cewa waladarka ummuka bakiyan mustasrikha wan nasu hauluka yadhakuna surura fa'mal li nafsika an takuna idza bakau fi yawmi mautika bahikan masrura yace mahaifinka ta haife ka kai kadai ka zo duniyar nan kana mai tsala kuka da ihu ba haka jariri yake yi ba mustasrika yana mai ihu wan nasu hauluka yadhakuna surura mutanen gida sun zo suna a an samu karuwa wanta ta haihuwa na ba haka ake yi ba sai ce to fa amal li nafsika kai aiki dan kanka ka tana zama abin da zaka je ka riska fa amal li nafsika an takuna idza bakau domin ka zamanto lokacin da su za su zamanto suna kuka fi yawan mutuka ranar mutuwanka za a ce wane ya mutu ana sa hannu ana kururuwa ana kaza sai kuma bahikan masurura kana mai farin ciki kana mai dariya abin da zaka samu ka riska mala'iku suna maka albishir cewa kar kai bakin ciki kar ka damu lahiran ka tafi maka nan me yafi maka wannan daɗi babu dan haka kar mai sakaci wallahi makan ma aikin alkhairi na farali na nafila ne mai iya kokarin abin da zamu yi abin da ya shafi waƙafi Allah ya sa kana dukiya za ka iya yin waƙafi wani ɓangare na dukiyanka ka cire ka ce ga wannan ‘ya'yanka za su kula maka da shi ‘yan uwanka za su kula da shi kana son gajiyayyu su ringa amfana da wannan abin ba don komai ba domin ya zama to taimakon ka da jariya idza mata bin adama in qata amaluhu illa min salasin daga ciki na farko zalika sadaqatin jariya aikin sadakan da ka bayar wanda bayan mutuwanka tana gudana tana ci gaba sai zama to zaka amfana da ita in shekara ɗari ne ana amfanuwa da shi an gina masallaci da dukiyanka an gina makaranta da dukiyanka an gina rigiya da dukiyanka ka ba da tallafi an yi wannan kana kwance kawai zaka dinga ganin wa an sa alat na shigo maka kabarinka kana ina na samu na ce ai sadaqatul jariyar nan ne da kai ina ka samu na taimakon wani din nan ne da kai ina ne kaza to sai ya zama to kana ta gan alkhairi na biyo maka daki daki wannan ya shiga wannan ya fita wannan ya shiga wannan ya fita me ya fi maka wannan daɗi a cikin rayuwa. Ya ku bayan Allah, me ya iya ƙoƙari, mu dage, mu nemi aljanna nan da gaske, mu nemi su da gaske. Da Allah ce, lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, ba za ku taɓa samun aljanna ba. Faufau lan harfu nafiyin wa nasbin wa istiqbal, ma larabci ko? Allah ce ba haka taɓa samun aljanna ba hatta tunfiqu mimma tuhibbun sai kun ciyar daga mafi kyawun dukiyar da kuke so kun ba da shi sarka kun ba da shi sadaka kun ba da shi taimako kun yi kaza sannan za ku samu aljanna shi yasa su sabbai da yake suna yi da gaske imani ya ritsa su Abu Talhat al-Ansari ayan nan tana sauka sai ya zo da ya je ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a dukiya na banda dukiya wacce take ma abociya tsada kamar wannan gonan nawa biro ha tana fuskantar masallacin manzan Allah sallallahu a wancan lokacin tabbi da daɗin ruwan rijiyar manzan Allah har yakan shiga yana shan ruwan rijiyar yace dukiya na banda dukiya mai tsada kamar wannan ya manzan Allah na kawo ta sadaka fi sabilillahi manzan Allah ce madalla da wannan dukiya naka Abu Talha Allah ya sanya maka albarka a cikinta amma manzan Allah ka san idan ya ga ga wani abu za ka samu lada ɗaya ga wani za ka samu biyu sai ya kwaɗai sai da kai zuwa lada nawa biyun ba zai baka wannan ba ya kawo wannan sadakan ko sai maza Allah yake ce mishi baka da dangi baka da yan uwa ce ina da su mana sai ya ce to ka samu a cikin yan uwan baffanninka da yan uwanka na jini ka raba ma mutum biyu wannan gona din ka amfana da shi ya zama to waƙafi ne wanda su za su dinga amfana da shi Abu Dalha ya bada wannan dukiyar tasa duk da masallaci ya shiga wajen har yau Abu Dalha na samun wannan riban wannan abin da ya yi amfanin mene waƙafi amfanin mene sadaka amfanin mene ciyarwa duk abin da zaka yi idan ka yi shi domin neman yardan Allah to Allah ba zai tozarta maka aikin ka ba muna fatan mu iya kokari ya ku bayin Allah mu nemi wannan dama da Allah ya bamu na dukiya din mu yalwata mu waɗanda ba su da shi ta hanyar ciyar da su ta hanyar taimake- taimaka musu ta hanyar kyauta ta hanyar karamci da talakawa da waɗanda suke ta fakirai miskinai da ma'abota rauni mu zamanto mu taimaka musu in baƙi ne ma muka samu mu yi musu taimako dukkan wani dangin aikin alkhairi idan ka samu dama kai iya ƙoƙari domin ya zamanto ka samu wannan alkhairi din sai ya zamanto an tafi akan wa ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan muna fatan Allah ya mana gam da katar mu samu dacewa da albarka da wannan aljanna din da Allah ya kwaitar da mu Allah ka sanya mu cikin bayin karfe musu kyautan aljannan nan ya Allah kar ka sanya abin da muke shi na duniya ya zauna a zuciyar mai zamanto a hannun mu yake ba mu kai shi ko ina ba ya ubangiji وصلوا وسلموا على البشير النذير والسراج المنير حيث أمركم بذلك العليم الخبير فبدأ بنفسه وثنى بملائكته فقال في محكم تنزيله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ذر الميامين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين وانصر عبادك الموحدين وانصر عبادك المجاهدين في كل زمان ومكان يا رب العالمين يا عزيز يا قوي يا متين اللهم اغفر لآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولأولادنا ولأسحارنا ولمن له فضل علينا واغفر للمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم واجمع كلمتهم على الحق يا سميع يا مجيب الدعاء اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا ووفقهم لما تحب وترضى اللهم ارزقنا وارزقهم بطانة صالحة ناصحة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بال... إن الله ي... إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العلي الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله